أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسيف الباقي على زعلة الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رداك ورن نبيك ولا شاور الوالدين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله تعالى عن أصحاب شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قلوب المقتوم وآلم الشهود ونبي الأسرار شبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد إلى الله شبراني مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة شيخ اهدري لنا بهذا المحضر وانتعته بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به لما قادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه يو زمو na arba'in da bakwai muna magana akan babul fadali mun yi magana akan asma'u auradu askaru du'a'u mun faɗa kuma fadalan abin da ya sawwaka shi fadala muna ƙara bayani kar ya dinga rikitar da mutane saboda abu ne zamaniyun wa makaniyun fadala yana zuwa da zamani yana zuwa da guri guri haka ana samun fadalan da in ka fita daga gurin ba za ka iya samun abin ba kuma shi ne kamar haramai ne in ka yi sallah a ɗakin ƙaba sallan azahar kawai ka fita kana da ladan sallah na shekara hamsin da uku duk duniya kuma ba gurin da aka je kai sallan shekara hamsin da uku sai gurin ka gama kani ne idan ka yi sallah a masallacin manzo Allah kana da daidai da sallah dubu sai ka duba shekarun da zai baka idan ka je kaga makani ne idan ka yi sallah a wata a ɗakin kaba amin baitul muqaddasi makaniyu ne tafdil ne na makani shi ma kana da ladan sallah ɗari biyar wanda in ba a nan ba ne sai ka yi sallah ɗari biyar ya daidai da sallan ka guda ɗaya kaga makaniyu ne wannan tafdil ne makani ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai zamaniyun kuma zamaniyun kamar shahar Ramadan shi kuma gashi na yana ninkawa shahar Ramadan idan kai nafila raka'a biyu cikin dare ana baka misali lailatul qadari khairun min alf shahri a ko ina ake baka wannan kowane gari wannan an baka kaga zamaniyin ne ba makaniyin bane ko ina yana daidai da wata dubu ne ko ina eh nafila raka biyu cikin dare a wata ramadana lafiya ma ranar da ake ganin lailatul qadari an baka dubu sannan idan ka tafi umra a watan ramadana yana daidai da kayi aikin haji tare da manzon Allah sannan idan ka je kai sallah a baitul shi ma anan akwai makani da zamani kuma wanda yake haduwa kamar sallah a kuba yana daidai da kayi umra tare da manzon Allah kuma a cikin watan ramadana na fula raka biyu a kuba kaga zamaniyun makaniyun sannan kuma idan da ka yi nafilat da ka yi raka'a biyu a watan ramadana da daddare a ɗakin kaba ya ninka so adadin dubu ɗarinta na sananniya to ga na kuma wata dubu kuma a ciki kaga zaman wal makani kuma kowa akwai wanda Allah yake bashi rikon rikon ƙwarya na wannan tafiyar ya tafi har ka kai a ce to ka zama ma'aikacin wannan wannan ma ka zama ma'aikaci a wancan bangaren wannan ma ka zama ma'aikaci a wancan bangaren saboda haka fadalan Allah ba ta karewa a buɗe take to dole mutum ya gane akwai wa'annan duk abin da shauja ne ke faɗa yana faɗan shi fadalullahi nan annabi muhammadin abin da yake so ya nuna mutane kenan fadalullahi nan annabi muhammadu ne ma'ana laisa lahu hasarun wala ta'addudun ba shi da iyaka balle ka ce za ka tsare shi a waje kaza a'a ya bugu ya ya fita ya tafi wanda kuma har wanda ma za ka kai in ka kai a wajen Allah ce koma garinka ko a garin kan kai kana da wancan ne sai an yafe maka eh an baka abin da ake nufi duk wayannan suna faruwa to wa'inda suka yarda da shi suke bin shi ko mu ce me ake nufi da muridi to zai bayani abin da ake nufi ɗalibi shine muridi amma ɗalibi na ilimi ya sha bamban da muridi na na, na auradi ɗalibi na ilimi kaman shi bidaya ne muridi shi kuma ana jefa shi ne a matakin imani yake fara abubuwa saboda shi muridi ana zuba masa imani ne zalla a cikin tafiyarsa dama kai musulmi ne ba a ɗaukan muridi wanda yake ba musulmi ba ba a ɗauka kamar yadda dai ba a ɗaukan mumini sai musulmi to haka shi muridi to amma shi ba ɗalibi ba ne ɗalibi yana tafiya ne don neman sanin wani abu domin iliman yadda suke tafiya in aka tafi a babu shari'a ce iyaka manzo Allah tun da ya koma ga Allah maganan abin da ya shafi shari'a an rufe an riga an fara ta bidaya da nihaya amma abin da ya shafi imani ko baya nan akwai shi ko ba a ganin sa wannan yana tafiya saboda haka to a wannan babin ake magana akan muridi kuma a nan ake tafiya akan muridi saboda duk wanda yake amfani zai ga hakkin annabi sai ka bashi yana da ransa ne ko ko bayan bayi da rai za ka ga muridi shi ana gaya masa annabi ko baya nan kaman yana nan kaga wannan tarbiyya ce ta daban wancan kuma ya ce to ina na gan shi yaushe zan yi kaza bayan ya mutu an binne shi a madina wannan ɗalibi sunan shi ɗalibi sunan shi saboda haka ba za a iya tilasta shi sai ya zo na sai ka kyale shi yaro ne sai ka raine shi ya zo kan level din yadda ake nufi yadda za ka gane kamar yadda sayyidina maliku bin anasin suka yi da jafarul mansur lokacin da ya shiga cikin masallacin manzo Allah da ya daga murya yana magana ya ce a a a a yi kasa kasa da muryarka madahallahu qauman alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah wa qad damma Allahu qauman alladhina yarfa'una aswatahum inda rasulillah sai ta ai ya riga ya koma ga Allah sai ce a hurmatuhu fi hayatihi hurmatuhu ba da wafati ka hurmati fi hayatihi martaban da yake da shi yanzu kamar lokacin da yake raye ne to ka gane cewa annabi Muhammadu bayan baya nan ba za ka iya daga murya ba ka murya ne akan shi haka ne to kaga ɗalibi shi ba haka zai gani ba ba haka ne gani ba shi ne ga to ai ya riga ai baya ji baya gani ba ya ce to ka shiga wannan babin hayatul barzahiyya sai ka gane yaya annabi yake don haka koma hayatul barzahiyya ba wannan rayuwar tsarkin alola ba ne a tsarkin zuciya ne dai sa kai idraki to wannan shi ne to anan ake nufi da muridi muridi wallahu alam yanzu za mu shiga magana wa ma sifatul murid shi menene siffan muridi wa halihi da halayensa wa ma ya tsadawo an ustazihi abin da zai yanke shi ga barin malaminsa fa alam ka sani annahu lamarin yake sa'alna sayyidina radiyallahu anhu mun tambaye shugaban mu shine shau tijani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ankum wa ardakum Allah ya dada ku ha da an sa'ilin daga mas'aloli min jumlatiha daga baki ɗayanta zalika duk wannan matsalar mun tambaye shi wa nassu su'al yadda muka tambaye shi sadatuna radiyallahu ankum shugabannin mu Allah ya da ku ardakum ya da ku wa matta almuslimina bi tuli baqaikum wa musawakum Allah ya jiyar da musulmai tsawon rayuwanku da jin daɗin rayuwanku wa musuwakun da mazauninku jawabukum ji shaus gani jawabukum an masailin tambayan da kuka yi amsansa min ha daga ciki ma haqiqatul muridi sadiki ba wa ma sifatu wa amma sifatul muridi wa halihi dinnan ki a tambayar da kuke kuna tambaya ne ma haqiqatul muridi sadik menene haƙiƙan muridi as-sadiki me ake so in zamo eh muridi hawa biyu ne kenan akwai muridi gairi sadikin akwai muridi sadiki muridi gairi sadikin shine wanda iska ke wahalar da mai kayan kara muridi sadiki kuma duk abin da ya zo yana karɓa ne ya yarda da shi abin da zai gane imani na ne bai kai in gane ba amma nan gaba zan gane saboda aka yi ci gaba da tafiya kawai sairi kawai imani da abin da aka zo kai buga ka buga ba gane ba ba inkari za ka yi ba sai ka ce imani na ne bai kai in gane ba saboda zunubi na ka zargi kanka kullum kai ne kake da tawaya ba wai Allah ne abin yayi yawa ba a'a kai ne tawaya ka ta kasa sa ka ka gane to wannan shi ake nufi ba wai ka ɗauki laifi ka maka wancan ka maka wancan ka maka wancan kullum kana tsarkake kanka kenan fala tuzakku anfusakum inna Allahu a'lamu biman ittaqa to wannan a aikin shi ne wannan kuma zaka duba ka ji duk cikin mutan faida ba mai zunubi sai ni Allah kai ne Allah mai tsarkake zamani sanya sabulun naka barhama ka wanke ni ka gani ka wanke ni zunubi na ne ya hana ni riskan abu ba wai abin ne babu ba a'a ni ne ban kai ba to kullum ka kalli kanka a kan baka kai ba to za ka je wajen Allah lafiya kullum shi yasa in ka cewa malamin arewa akara muka Allah sai ya ce maka almajiri dai irin wannan tafiya akara muka Allah ce almajiri dai kar ya zuga kansa a watakila a garin kuma duk ba wanda ya kai shi ilimi kuma a wajen shi ake daukan karatu eh amma ba zai ce maka shi malamin bane sai ya ce maka almajiri dai wannan duk irin tawazu'u ne da ake zuba wa mutane don mutum ya amfana amma ba yanzu mun ka kira mutum da sunan shi sai kullace ko baka ce masa shehi ba saboda yana da mayafi a wuya ya kai ya yi firi eh ba haka abin yake ba ko miskala zarraj ba haka manyan mun suka kai ba idan ka kai din Allah shi zai nuna wa mutane yawa akwai muhallin da ake fita duk baka ganin in aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah rasuluhu eh ce ni ba wani bane dan wata mata ce wanda take cin busasshen nama kaga ba wani bane me yasa kuke tsoro na me yasa kuke kaza ni ba wani abu ni irin ku ne kaga ni irin ku nan da ya faɗa wasu har gobe a halaka suke kullum suna ganin annabi daidai yake da su to amma sun san a gidansu a garinsu ma akwai tawadu amma sun kawar saboda son zuciya sun ɗoro akan wancan to a halin muridi in ya faɗi wannan kamar mu a wajenmu ne na yawa ta faɗa idan ka ga mutumin da yake cikin kirki mutumin kirki mutumin da yake cikin ɗabi'a mai kyau sai ka tsince shi a izala sai ka ce wallahi tallahi ɗabi'a sakamakon ba ɗan izala ba mu saboda mun tashi da yanayin cin mutuncin da aka yi wa iyayenmu a gabanmu idan kuma ka ga ɗan ɗariƙa yana abu na rashin mutunci ka ce wallahi gashi ɗan ɗariƙa amma kamar ɗan izala saboda duk wani abin da za a yi na cin mutunci yanke za su keta ka babu tattaunawa to kaga mu mun san haka kuma mun tashi a haka saboda haka wanda bai tashi haka ban yaji muna faɗa sai tsammanin wani abu ne daban kuma an yi wannan misali to kuma wannan abu ne wanda tarihi ba zai taɓa mancewa da shi ba in an za a rubuta za a faɗi abin da yake ba za a faɗi abin da yake sharri ba abin da yake akwai aka faɗa za ka same shi kuma garibi a wajen wasu wasu da suna yi amma kuma ba haka ba to shikenan ma haqiqatul murid sadiq menene haqiqa muridi sadiqi wa wa khurujihi min al maqati llahi bi wa'd sadiqi fitarsa daga makatu in aka ce makatu abubuwan da zai azabtar da mutum allahiki wanda wanda ya fita daga cikin makati wato azaba ko bala'i bi wa'd sadiqi da alƙawari na gaskiya ya fita daga cikin bala'i shi muridi sadiki yana fita ne daga cikin ah, gafala gafala makaci ne gafala kaga ya kharaju kuma na zulumati az-zulmu ai gafala ne sannan ah, Allah madaukakin sarki wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduyi wal asali wala takun min al-gafilina wala takun min al-gafilina al-gafalatu bi ma'ana ma'anansa al-maqatul lahiki eh gafala daidai yake da makatu domin shi makatu azaba ne wanda yake samun mutum kuma in ya in ya tattara da mutum ai mutum lai drak baya iya fahimta haka ne ko wa sulukahu da sulukinsa menene suluki shine idkhalil insan khurujihi min az-zulumati ila an-nuri hanyar da ya kama zai shiga hasken wa tarbiyatuhu da tarbiyarsa da za a yi ga yadda za ka yi qablan liqa'i shay'i sadiq kafin ya gamu da shay'i as-sadiqi yaya ya kamata yi eh? wa idamatuhu ala ma yanji a dawwamar da shi akan abin da zai tseratar da shi kai istighfari 100 da safe kai salatul fati 100 da safe kai la ilaha illallah 100 da safe da yamma ma kai bil eh, bil gudu wal asali wala takun min al gafilina nan rabbi ya azab bi azmi saliki ka zamo kana da himma as-sadiq karka karka yi wasa da wannan lokacin bai da manna Allahu alaihi dhikrati idan Allah ya masa kyauta bi qira'atin da karanta wannan istighfarin da salati wa manzon Allah ya rike safiya da yammacin nan to bi ma'ana dama alama yunji min al-maqati ya dawama akan abin da saboda alƙawarin Allah ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara duk lokacin da kace astaghfirullah ubangiji ya ce gafartu laka kaga naja min al maqati kenan dama menene maqatu shine azaba to astaghfirullah gafartu laka astaghfirullah gafartu laka astaghfirullah gafartu laka astaghfirullah gafartu laka duk lokacin da kace astaghfirullah to ubangiji yana jiran ka ne ko fada in ce na yafe maka kaga furujul insani min al maqati furujul insani min al maqati to sai kai yadda ka san wannan to ai ka kuwa ka samu ka samu wa'adu sadiqi min shay'i sadiqi eh daga ina daga dawamu ala qira'ati ma yalzamuka bihi ba shine yake ba da ladan ba ba shi ne yake ba da ladan ba a'a sanin makaman kayan aikin Allah ne zai baka kai aiki da shi Allah ya gafarta maka eh bi qira'ati ainihi wa kashfu lahu liqida'a sai a yaye masa rufin da ke cikin zuciyarsa eh bi annahu kafilihi domin ubangiji shine zai masa bi annahu domin shi malamin kafilihi shine mai directing dinsa kayi kaza kayi kaza kayi kaza kafilu kenan wa murabbi kuma shine mai tarbiyyarsa fa hallahu ilqali qiyadi ilayhi to ya yushi muridin ya mika wa shehin kansa ilqaul qiyadi ilayhi ya mika masa kansa to ma'ana yanzu tunda shehin tun wanda zai maka haka ya kamata ka bashi amanan kanka eh shine sai a duba gani ya kamata ko bai kamata ba sai a koma ga annabi Musa da Hadiru sai ga ba ma ya kamata ba wujubun ne in kana neman zaman lafiya eh wujubun ne in kana neman zaman lafiya eh wata sulaim nafsahu bil kulliyati ilayhi shine ma'ana wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha malliku nafsaka shine kulliya din da ake nufi malliku nafsaka wannan ne zaka ji izala take musu dan menene za a ce mutum ya bada kansa bai ba da kansa wa shehin Allah ba ya ba da kansa wa shehin shedan. Ko? Haka ne ai. E bai ba wa Allah, bai ba wa wanda suka cancanta wato ya ba wa wakilin dole kuma ya tafi akan haka ya sha wahala akan wannan. To kaga mallikun nafsaka falatu da bir saboda me saboda in baka bashi tamlikin ba shi ya san hanyar zaka zo ne kuna tafiya cikin daji mai sharkakkiya mai fitar da kai hanya kana mar musu yana cewa nan ne aka saba bi kai kuma ka ce a kana ganin nan yayi haske ba lungu kamar nan wajen hasken watakila bala'i ne ke gurin saboda kai baka sani ba shi ya sani saboda haka malifu nafsaka falatu da bir kar ka ji ba fi ma share bihi alaihi cikin duk abuwa wait ba'i ya bi shi fi ma share bihi alaihi cikin abin da ya masa ishara wala yuhalifu lahazatan kar ya saba masa ko da kaman kiftawan ido in kana son zaman lafiya ko da kaman kiftawan ido kar ka saba wa shehinka wala yuhalifu lahazatan fi ma amarahu bihi cikin abin da ya bi shi wa nadabahu ilai ya tsora shi akai wala yasaluhu kuma kar ya tambaye shi mal hikimatu fi ma ashara bihi alaihi ka ce me me hikiman da ka sa ne akan kaza a a kyale shi in dai mai amanan ne ka sa shi shi zai kai ka ne wajen rabbul izzati shine ma'ana kar kai tambayar shi dan me ba za ka tambaye shi ba kaza kaza kaza a a malami ba tambayar sa ake ba ai ba sufi ba tambayar sa ake ba malami ne ake tambayar sa Abu Juhaifa salil ulama'a wa haladal hukama'a washabal kurama'a haka manzo Allah ya faɗa Abu Juhaifa salil ulama'a malamai su ake tambaye su na bangaren ilimin zawahiru washabal kurama'a masu girma abokantaka ake da su kawai wa haladal kubara'a su kuma masu shugabanci muhalada ake na zama da su. Ka gani, fima, wala tsaluhu maliki mata shi ma sha rabi alaihi, ka ga kuwa halliru da ya ce da za su tafi da annai Musa ya aka yi, sai ya ce ga sharaɗi, in da ka tafi da ni falatas alni an shay'in saboda ni ba malamin zahiri ba ne, hata wa hadisu laka zikira. sai in ni na gaya maka ga abin da nake nufi da ya tambaye shi ne yake masa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabara alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabara ban gaya maka ba ban gaya maka ba za ka iya ba eh ba za ka iya yin hakurin zama da ni ba kaga shari'a kenan yawa saboda shi annabi Musa akan shari'a yake saboda attauratu fiha hudan attaura hudan ne don hudan kuma abin da ake nufi shari'atan shari'atan shine ma'anan attaura yawa fi ma zahara lahu fi zalihi domin abin da kai kake tunani ya bayyana a gare ka kana zaton wannan ne ba haka abin yake ba annahu muhalifun li shari'ati nabi ya ya saba da shari'an annabin a kai a tunanin ka ga ga abun ya saba da shari'an annabi kuma abun kuma haka yake ba yadda kake nihi ba haka yake ba an ya tabirahu dole ya jarabce shi waya zurfi shawahidi ya dinga dubawa cikin dalilai wadda la'ilu shawahidu wadda la'ilu mutaradifun allati ladaihi wanda yake gabansa shi yasa idan mutum ya shiga sufanci in mutum ya shiga sufanci abin da yake bashi wahala in yana da shari'a yana shan wahala kafin ya yi istiwa'i yana shan wahala kafin ya yi istiwa'i ya dawo abin da ake nufi na'am li Allah ya tarru bin balin saboda kar ya rudu bin balin da batattu almobili na wanda suke batarwa allazina bayyana yadai wanda suke gaba gare shi fayan kulna in mun ce سيدي بالتصديق من أول وهلات وهلتين فإن قلنا سيدي بالتصديق إن من فدا كان تصديق من أول وهلتين daga farkon abu liddi aihil mashiyati daga farkon shehanta wa tarbiyatu tarbiya wa tarkiyatu tarkiya wa nazaru da kallo wal halu da hali la ra'ayna da zamu ga ma yukazzibu abin da zai kare ta shi fil hali akan hali wal ma'ali da makoma ba haka ake tafiya ba dole sai an koma an dauki mutum an yi masa an masa zubin kayan aiki a yi masa zubin kayan aiki yadda zai tafi da abin tukunna sai ya tafi da abin sai kuma abin ya bada ma'ana amma in ba wannan aka yi ba to mutum zai zai faɗi wayan kulla mun ce labudda min al-ihtibari wal imtihani sai mun jarabci mutum mun masa jarabawa ifna ala anfusina min at-tarad to za mu ji tsoron kawunan mu kar a kore mu wal bu'di mu yi nisa min hadaratul malik dayyan daga hadaran ubangiji to ba za- ba zai tafi haka ba wa ayi alamatin lil arifi to menene alama na wannan arifi ne masanin Allah ne eh wa huwa fi ayami dahari fil malabis gashi nan kuma a zamanin sa ya zaka ka gane wannan arifi ne rigan ka irin rigan sa abincin da kake ci shi shi yake sa shi yake ci dukkan waɗansu alamomi wanda arifu a- a- a- adon duniya duk da kake kana hawa mota yana hawa mota kana aure yana aure saboda haka wali yake buya shi yasa suke cewa ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatil lahi sanin wali yafi sanin Allah wahala saboda ai kuna cuɗe kai kullum kana kallon sa da laifin irin garin ku ne ka ci kuli kuli ya ci kuli kuli ka tsokani wannan ka falla a guji shi ma ya tsokani wannan ya falla a guji kai kana kallon kowa kamar ɗan iska ne irin ka kuma ba haka abin yake ba an ɓoye sirrin ne a jikinsa saboda kowa ya girma kowa ya ji tsoron Allah shi yasa amma ya Allah ka san Allah ne eh amma mutum fa eh shi yasa har yanzu wasu suka ce in ma da wali ba wanda ya san shi ai saboda wannan gigi ce wannan kaga abaluna ne almubilluna sun bata kuma sun batar saboda wanda ya yarda da su shi a gurinsa gaskiya ne ba wani wali to amma wa da su kama annabi sai shi ma annabin aka samu su kokonto aka ce mutum ne kamar su kuma sai suka yadda saboda sun je a wajen manyan waliyansu na zu- na duniya sai can ma sai aka ce a iyayen manzon Allah yan wuta ne shi ma sai suka ɗauka can sai aka ce musu a to ai duk Qur'ani ma babu da aka ce a so annabi saboda in an ce a so annabi in ka gane soyayya za ka shiga sai aka ce to ashe ma ba dole bane ka ga mutum ana tafi ana tsintsinke masa duk wata igiya tsakaninsa da annabi Muhammad kuma ya tabi billahi alazim addini gabaki ɗaya annabi Muhammad wallahi da ka taba annabi lahazatan to mutum ko yaya ya tafi kenan sai dai gafaran ubangiji kuma Allah in yana son ya gafarta maka to ba ka taba annabi eh sai ku yi fada da Allah ya kyale ka amma ba za ku yi fada da annabi Allah ya kyale ka ba domin Allah baya son ya maka rahama to sai sa ka kaga kaga kaga illan annabi Muhammadu in Allah baya son ya maka rahama wato ma'ana iskancin ka ya kai ni haya kenan wani a sana'a Yaman ya zo cikin Ihya Ulumuddini na Gazzali mai kiran sallah ne a watan Ramadana sayyitun mai murya ne sai aka kira sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mutane suka ce sallallahu alaihi wasallam sai yayi shiru sai aka ce baka ji an kira annabi ba yace tun da tun dare tun dulul layli dittu askuru usalli alaihi dan yanzu ban yi ba yana faɗan haka sai Allah ya bulkuɗe bakin sa sai aka mai da shi a harasu maq'adu a lokaci guda aka haɗa shi da wannan bala'in billahi allazi la ilaha illa huwa saboda ya kai level ɗin da in ya taɓa a take haka kuma ya koma ga Allah ya zama gurgu makaho bebe a lokaci ɗaya saboda wannan kalman akan shi yasa al-abhalul bukhala man zikira nabiyya inda hu falam yusalli alaihi wanda yafi kowa ruwa daga cikin marota wanda aka ce annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam to shi da aka tuna mar ne sai izgilanci yana izgilancin aka damfafa da shi shikenan har ya koma ga Allah gashi nan to wannan shine annabi Muhammadin ne ba a san shi ba mafiya yawa shi yasa ake taka shi yadda aka ga dama Allah ya kiyaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai dawo masu fadan iyaye manzo Allah ƴan wuta ne da za ka ji irin tsini wanda Allah zai musu na gadan gadan da nasi Jibrilu zai zo yanda aka yi wala tudil mukazzibina waddu law tudinu fayudhinun wala tudi kull halatin mahinin hammazin masha'in binamimin manna'in lil khairi mutadi duk sirrinsa har kasancewa ɗan zina ne da ya taɓa manzo Allah ya ce masa mahaukaci billahi azimi sai kaga Allah ya saukar da nassin Qur'ani kaman haka akan wanda ya taɓa iyayen Annabi Muhammad dan shari'a ta kare to amma kuma bala'in ai bata kare ba saboda ba su shiga hannun ba muridai sadiƙai ba ne ba su zama hannun shehanai sadiƙai ba saboda haka halaka ta samu mutane Allah ya kiyaye mu. ta bayan fage za a yi za a yi wa mutum majajjawa a a- a kai shi gurin da ba zai iya fita ba kuma Allah ya kiyaye Allah ya kare mu dan sayyidina rasulullah ya kare zuriyar mu bayyana hakikatin shayil kamil to shehi ka bayyana mana wane ne shehi kamili wa talmizu sadiq alwasili wane ne kuma almajiri talmiz as-sadiqi mai gaskiya alwasili wanda ya isa gurin da ake so mun faɗa ilalu mun faɗi dawa'ul ilal to yanzu za mu ƙara bayanin shafiyan wa nassa min mahallihi wafiyan da nassi a muhallinsa a cike wahal ɗalabar shehu faradun ainin ala kulli musulmin shin neman shehi shehi neman shehi ya zamo shehinka faradu ainin wato farillan aini ne ala kulli musulmin akan kowane musulmi dole ne ma'ana sai mutum ya sami shehi dole ne shine ma'anan abin sai mutum ya sami shehi ku ji amsan fa yajibu ala kulli fardin fardin an ya talab man yusrahu ila Allah ta'ala wajibi ne akan kowane mutum ɗai ɗai ɗai ɗai sai ya nemi wanda zai sada shi da Allah ba da ta'limil fara'ili bayan ya san farilloli ma'ana ilimin shari'a aw khasan bi ba'din duna ba'din ko kuma wasu ne banda wasu fa in kullu in mun ce bi wujubin eh dole ne ala kulli fardin fardin akan ko to bayyana ma wajahu ya aka ya zamo dole dole akan kowa da kowa wa in kullu bi tahsis mun ce a'a wasu ne duna ba'din bayyana aidan ka faɗa mana ma wajahu menene fuskan da zai zamo wasu ne kawai banda wasu wassalamu aidum alaikum wa rahmatullahi muna sallama shehu tijani kuma a ba mu amsa fa jaba sai na radiyallahu anhu shehu tijani amsa wa nassul jawab nassin da ya bada amsa ilama ya da kalla ka sani Allah ya karfafe ka da ruhihi da karfinsa annal murida sadiq shi muridi sadiki wallazi arafa jalalin rububiyati shine wanda ya san girman rububiyan ubangiji wa ma laha min alhuquqi kuma ya san menene haƙƙin rububiyya fi martabatul uluhiyyati a martaban uluhiyya ala kullu makhluqin akan kowane halitta shine ma'ana la tata'allaman idza ra'aita izayatal khalqi lizahu dikta idan wani yazo ya taba ka ko mutsalan ka yi ko jifan ka yi ko dukan ka yayi masalan sai ka gane cewa Allah ya rubuta fil azal shine sanin ma'arifan rububiyan haƙƙin rububiya fil azal an rubuta sai ya taba ka sai ya buge ka sai ya cutar da kai kai kuma karka ga laifinsa ka ga cewa wanda ya turo shi ne ya yi aikin da aka turo shi wannan shine abin da ake bukatar muridi sadiki ya sani kenan shine la ta ta'allama idza ra'aita izayat al-halqi liza hulita ajral aza minhu li alla tarkana ilayhi dan karka dinga kallon shi da wannan laifin ballil ilahi farkana ka koma wajen ubangiji kai kuma anan ana abu guda biyu ne idan har an maka wani abu in kai baka yi wa wani ba to ɗayan biyu ne Allah ya yi haka ne don ya jarabce ka ya ga za ka yadda ka shi ne Ubangijinka ya yi maka abu ba za ka iya yin komai ba sai ka ce wa Allah na gode. Tun da har Allah ka jefa mu da wannan bala'i wani ya zo yi mare ni ya zage ni a gaban al'umma. Kaga lamarin nan godiya za ka yi wajen Ubangiji. Ma'ana لو علم الإنسان ما الرحمن يلقى الشرور ضاحك الإنسان idan mutum ya gane haƙƙin rububiyya na ubangiji idan ya gamu da bala'i sai ce alhamdulillah yana dariya ashe ni ma na zamo Allah na zamo daga cikin na Allah daga cikin bayin Allah yardaddun bayin Allah domin ashaddun nasa bala'an al'anbiya usumma al'amsalu al'amsalu fal amsalu idan annabawa aka taba su Allah ya ce to ba ku ba ni ma da na yi wanda na yi sun taba ni kuma na yi haƙuri an ce ni ina ruwa an ce ina kaza ko duk yahuda ba su faɗa ba Allah ba ya sun faɗa mar ya yi haƙuri sannan kuma annabawa an yi musu sun yi haƙuri to kuma za ku zo a siffan kuna bin su ne a bar ku haka wannan shine wannan shine yanda ta ce abin yake tafiya silan abin yake tafiya kabirin an kabirin an kabirin har ka riski abin da ake nufi kenan min fi martabatul uluwi ala kulli malik wayannaha wannan mustawjibatun min jami'i abidi wannan abu ne wanda yake wajibi ne ga dukkan bawan Allah dawamu du'abu bil hudu'i wa tazallul ilayhi idan ka ga haka ya zo wajenka sai ka gaskantar da kai ka ce wa Allah ka gode ka gode wal ukufu ala muhabbati sai ka ƙara so ma'ana ka zama dan fada kenan ashe an shigar da kai fada ne a koyi da jalala mutum yake kaiwa bangaren jamala an gane wata azimi kuma ka girmama Allah wa dawamul inhiyashi ilai a lokacin kuma da ka tattara kayan ka ce ka fara zama na Allah na gaya muku matar da ta bi mijinta tsawon lokaci ranar da ya sa ta wani aiki ta yi aikin sai kai lokacin da ya farka cikin dare gar tana zaune ce me ke biki kwanta ba ta ce ake kacin kama ka ruwa to kuma gashi da kawo ba na son ta da kai ce tamma gururi kin cika ki faɗi duk abin da kike so a duniya zan miki tace ka sake ni yace ya maganar saki kuma ba wannan tace ba kai istisna'i ba wannan sai an yi aka buga ta ce ai kuma sai an rabu aka buga ta ce ai sai an rabu an tashi za a fita aje wajen malamai sai za mu ya kofa gidan sai faɗi ya kari sai ta ce to yanzu zan zauna da kai ta ce yanzu zan zauna da kai to menene dalili kuma yanzu kika ce kin yarda da ni ta ce da tun da nake da kai ban taba ganin Allah ya jarabce ka bane shin dauke ka baka daga cikin mutanen kirki amma tun da ka kari na san Allah ya saka cikin mutanen kirki yanzu zan hakura da kai arifatun wasilatun mutum ya gane Allah kenan ai duk lokacin da kaga ba wanda yake sai taba ka ba wani taba ka ba a kaza wallahi je kai kai ta tuba kawai eh eh amma in kaga ana tattaba ka ana tattaba ka ana to wannan shine mutum zai kai eh shine in ba haka mutum baya yiwa ai wat manzala hudaybiya akwai wani wani mutum da ya kawo yarsa ya ba sai na rasulullahi ya ce ya rasulullahi ga yata zan aura maka tana da kyau tana da kaza tana da kaza tana da kaza ya gama da laraba suna haka sai wasa ƴaƴansu sai ce kuma tunda take bata taɓa yin rashin lafiya ba ya ce tafi da ita ba na Allah ba ce eh tafi da ita rashin lafiyan nan da kake gani in mutum yana gararan wasu bai da lafiya ai akwai damuwa akwai damuwa to bai da lafiya ana mar gobara ana hada shi da waɗansu bala'o'i daban ana hada shi da barayi ana in ba irin wannan to wallahi tallahi malam mutum abin ne yayi kuka ne eh saboda kaman an yi watsi da kai a cikin fagen bayin Allah kai kasa da yawa ne kai kasa da yawa ko kawo ka ba fara saka balle a ce an saya maka ticket ko a saka a cikin zubi wannan rashin lafiyan da kake ganin shine ake gwaggwal matsayi mutum an iza ahabba Allahu abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi li yasma'a tadarruahu dan ya ji kukansa ya rabbi ya Allah kaza kaje ka samu marasa lafiya kaji an yi wani marar lafiya a ran gidan ran da ya kwanta rashin lafiya ya ce wa Allah in ka banni muka in ka banni mun mutu ba wallahi zan zama mutumin kirki eh eh mai mutu ba wallahi zan zama mutumin kirki ya daina abin da yake kirki ka gani wanda duk abin da za a yi an kada ke shi kayi a banza in kamar wa'azi kayi a banza to sai Allah ya ja ka sai ya dan taba ka sai gashi nan kuma ya fara yin magana da Allah baya cewa mai asibiti ko doktor a Allah da shi Allah suke magana a lokacin mubashar da ne haka abubuwan su duk mutumin da yake yin abubuwa an ba shi ai kalla innal insana la ya daga an ra'ahu stagana ga lafiya ga kuɗi ga mulki a ta ai sai abin da hali sai abin da hali ga lafiya ga kuɗi ga mulki kuma ce ga yaranta? Ha, ai wanda ba halaka ba su da yawa, zai bayi da yawa, wallahi Allah. Amma kaga kuma mutane nan suke fadawa abin da ake so din kenan. Allah ya kiyaye uquful qalbi alayhi zuciya ta ta kafe ta koma wajen Allah mu'ridan an kulli ma siwahu ta kauda kai da duk wani abin da ba Allah ba mu'ridan an kulli ma siwahu hubban wa iradatan ya zamo soyayya da manufa falagar da lahu ba shi da wani nufi wala iradatan ba shi da wani ba shi da wani garadi ba shi da wani nufi fi shay'in cikin wani abu siwahu sai Allah li ilmihi saboda ya san Allah anna kullu ma siwahu duk wani abin da ba Allah ba kasharadin diki atin ya hashibu zam'anu ma hatta iza ja'ahu lam yajidhu me zai samu ku karasa ko wajadallahu indahu kaga ma'arifin ko ma'arifa kenan eh wannan kaga ka sarabin biki atin ya hasibu zam'anu ma sarab kawalwainiya wannan kana tafiya sai na yakin gona ya gonansa da nisa ruwan da ya tafi da shi ya kare mafiya yawa yunwa bai cika azabtar da manomi kamar kishin ruwa ba manomi saboda haka zaka ga an ci misali yunwa ana ɗauke ta da wuri amma kishin ruwa yana saurin sarayar da mutum to yana tafiya zai ga hanyar da yake tafiya sai ga kaman ga ruwa a can ga ruwa a can zai samu shine kawalwainiya domin ruwa yana za ga kaman yana haka haka eh to amma in ka zo gurin mai Allah ya ce ya sibu zam'anu ma mai kishin ruwa sai ya yi zaton ruwa ne hatta idza ja'ahu in ya zo gurin lam ya jirbu ba zai ga komai ba sai aka ce me zai samu ya ce oh jadallahu indahu Allah ne a gurin ashe ko ina akwai Allah ha a duba cikin suratul nuri to ina ne ba Allah oh jadallahu indahu falamma arifa haza idan ya san haka wa arafa ma alaihi ya san abin da ke gare shi min dawamul ukufi wajen tsayawarsa alan kida ila al-hadaratil ilahiyya akan yankewarsa ga hadarin Ubangiji wa rafa satun nafsi ya san motsin nafsu wa kasarci shuniha da yawan shumcin nafsu wa sharriha da sharrinta kaga menene lin nafsi aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun wa annaha fi jami' tawajjihatiha ita ta ko ina za ta wajantar da mutum mudadatu lil hadaratil ilahiyya ita rai nafsu wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i kenan za ta wajantar da kai ne wajen hadaran da ba na ubangiji ba wa anna jami'a huzuziha dukkan hajjinta wa muradatiha da da nufinta munaqidatu li huquqi rububiyya ita tana tauye haƙƙin ubangiji ne aikin ita nafsu kenan wa arafa matiha ya san abin da ke ciki min min tasbutin wa tasaddiqin an an-nuhud bil qiyam bil huquqi yana ke dakirar da mutum gabarin katta bashi zabura daga kai abu da ka gane sai ta komar da kai ba a ba sai ka je ba ka tsaya na sahaninka a jiwu ka yi aikin alheri ku ji yadda za ku kare da ita yanzu za ta gaya maka za ka ba naira dubu ne ce kana da ɗari biyar ka ba yayi eh inda ɗari biyar ne ce ba shi ɗari uku in ɗari uku ne ya ce ba shi ɗari biyu in ɗari biyu ne ce ɗari ɗaya ma zai mar in ɗari ya ce ba naira hamsin ne ka gwada duk lokacin da za ka yi alheri ka gwada ka gani to wannan duk ta sabbobi ne na dakirar da mutum kar ya isa cikin halara ne shi yasa bugun farko in abu ya zo maka to yi kawai to ka karya ta eh ka karya ta eh idan sufaye wanda kafin mu na farko yadda suke tafiya idan mutum ya yi sha'awar nama in aka ce me yake so aka ce nama don aka kawo naman sai a gasa a gaban sai hana ta ci sai ya raba mutanen to mu da yake muna da gata shobran sai ya ɗauke mana da waitu wa sahaltu eh sai zama mu a zamani ya tsalkul wajhi ne gairu mukaddari aruhuwa abdu da'iban lan ukan mada ga istighfari ga salati rike shautani rike manzo Allah za a kai ka tana fama kana fama tana fama kana yanke daji kana tafiya wannan duk aiki ne aka mana duk aiki aka mana wanda ba kowa ne kuma ya san hakan ba wa ma'rifat ma yajibu lahu ta'ala ya san abin da ya wajaba min hidimatin na daga hidiman ubangiji wal adadi da ladadi lima aliftuhu cikin abin da aka sabar masa min mailin ila rahatin daga karkata zuwa ga hutu wal ukufi da tsayawa ala shawata akan sha'awa wal inqilai da yankewa an khaliqil ardi was samawati da mahalicin sammai da ƙasai wa anna jami'a huzuziha dukkan hajjin ita bai la ta durru ba ta juyawa illa fi hadal midani ta nan take duk wani abin da zai saba wa ubangiji to nan take zuciya yana da ƙofofi arba'in da takwas ne zuciya nan eh zuciya ofis ɗin shaɗan ne ai abin da yake ofis ɗin shaɗan ɗin a cikin kalbu shine akwai wani abu yale yale haka yana bayan zuciya saboda haka ana kiran shi kalbu kawai saboda mata abu ɗaya gaba ɗaya to shagunan ba da shawara arba'in da takwas ne eh in ka toshe wannan kofan ya buɗe wancan in ka toshe wancan ya buɗe wancan in ka toshe wannan ya buɗe wancan in ka toshe wannan ya buɗe wancan sai dai ya ga yadda ya yi ko ka kare duk wani lamari in dai da aka kawo na Allah ne to insha Allah sai ya sa maka wasu wasi wannan fa duk shau da ne na baka amsan shin dole ne sai ka nemi shehi murabbi ko kuma ba dole bane in dole ne shin kamar yadda ake neman ilimin shari'a haka shi ma wannan shehin shehin dole ne sai an neme shi ko kuma wasu ne za su nema banda wasu in kuma hakan ne me dalili to dalilai yake gaya maka to yana gaya maka illan nafsu shine a can a cikin anwarul qalbi fi ma'rifat al ahwal an nafs a yanke da na rubuta sai na ce eh dole ne sai ka nemi shehin ɗariƙa a'a ba dole ba ne in ka san yadda za ka kare da wasuwasin shaidan ya amsa na na bayar kenan ta wasuwasin ne muke magana kaga kenan in aka dube shi bin nazari za ga wajibi ne dole sai an nema idan kuma kana ganin kawai ci bulus ne zama da allah ba sai ka nema ba to kaga shi kuma sai wannan Muhammadu al-Ghazali cewa ya ce ta ai nazari kawai ai wajibi ne kamar yadda aka san kowane mutum ba hali ka zauna baka yi rashin lafiya ba illa al-abdiyau to haka nan ko in aka hada ka da shi dan baka isa ka da shi cikin dadin rai ba sai an taimake ka saboda haka dole ne ka nemi shehi murabbi shi gazali shi abin da ya fito kenan shi yace wajibi ne kawai a nemi shehin shehin tsarika da zai ja ka zuwa ga Allah eh su ko malaman suka ce wal wajahu zu shambin alamar ramu yuya ala audin nabadil ajalati eh hanya tana da wuyan tafiya ne sai an samu wanda zai maka jagora ka'idi wanda zai ja kai kai ka in ba haka ba za ka je ba wa rafa ajizuhu mutum ya san gajiyawansa an ta kauyi hazan nafs ka gani ko ya zai ya tsayar da wannan rai al'amara ta bisu'i ko wa raddiha ya juya da ita ila hadartul ilahiyya zuwa hadaran ubangiji mun kadiyatin an hawaha kuma ya yanke gabarin son zuciya wa shahawata da sha'awanta wa arafa ya sani annahu in kama ma'aha in ya tsaya in ya tsaya tare da ita ala hadal hali a wannan hali istaujaba min Allah fil ajil wal ajali ya zai zama wajibi ne gare shi wajen Allah cikin duniya da lahira zai shiga cikin alminal gazabi fushin Allah wal maqati da azaba wa shiddatul azabi da tsananin azaba wannan kari kuma za a sa shi a mari mu'abbadal huludi kuma zai dawwama mimma la hadda lahu wanda babu iyaka wala gayatan babu isa matuƙa cikin bala'i to kenan amsan shau da yanzu fa yana ba da amsa ne bai ba da amsa ɗaya ba. Warta haba kalbuhu zuciyarsa kuma za ta yi motsi min hadal bala'i daga wannan bala'i allazi wa kafi wanda ta afka ciki wal illatul mu'dilatu da illa kuma mai cutarwa allati la huruj laha min ha wanda ba za ka iya fita daga ciki ba fala yamkin hul maqamu ma a nafsihi ba zai iya tsayawa tare da kansa ba alama iya fi cikin abin da take ciki mimma zakara qabla insijabatil ghadabi cikin abin da zikira cikin abin da aka ambata kafin wajibancin fushin wal maqatu min Allah daga azaba daga Allah wala qudratu ala naqal nafsihi min maqarraha to idan fa aka bari ta jiran to babu fa kubuta ga zuciyar da ta shiga wannan alhabis dabi'a mummuna ilasti dan hadarta ilahiyya ba ta iya zama fadan Allah ba an kore ta kenan matsarudatun bayyana arafa haza to lokacin da mutum ya san wannan raja bi sirkin to zai dawo bi sirkin da gaskiya wa azmin da himma wa jiddin da kokari wal ijtihadi da ijtihadi fi talabi dabiri zai nemi doctor kun ji amsa zai dawo duk mutumin da ya san wannan bala'o'in suna cikin nafsu amma ratabe su ne duk wannan illolin cututtuka ne na zuciya gaba ɗaya muka faɗa to wanda ya san haka raja'a zai dawo ya dubi wannan illan bisirkin da gaskiya wa azamin da himma wa jiddin da kokari wa jitihadin ya ijtihadi fi talabin dalili ya nemi wani dokto ne zai tsallakar da shi wannan bala'i ko ba zai ba in yana da hankali ko Allah ya sauƙaƙa masa yawa an ci abin da ya koro zomo ya faɗa wuta ya fi wutan zafi ne ko to in ya gane haka allazi ya khalisahu wanda zai fitar da shi min hadil indatil almu'bilati wato illa mai cutarwa wa yadullu ala dawa'i ya nuna masa yaya zai yi allazi yujabu kamalin shafa'i wanda ya samu cikan waraka wasu hatta da lafiya fa haza wannan wal muridu sadiq yaya wani amsa ya faɗa maka in mutum ya ga dama in mutum ya ga dama ya in yana da hankali kenan ai bai da hankali in bai da hankali ai wannan din zai rike to shi yasa a can sai ne ta hassurin magana sai neman ilimin neman shehi murabi zai kai ka wajen Allah mafi sauki ka kama shehi in baka kama shi ba kuwa to ta shehu tijani in ka san yadda za ku yi ku kare da nafsu shikenan nafsun nan kuma in yau aka haife ka kana tare da wannan shine wancan maganar da na muku ai a cikin littafin ma na ƙara wannan yaya shaida yake shiga jikin ɗan adam wannan baya bukatar ka zo duniyan kuma kana da zuciya to shi kenan kuna haɗe kana girma kuna girma tare kana girma kuna girma tare saboda nafsu abu uku abu uku ne sha'awa fushi hawa mutfa'an ko ba su ba ne duk zuciyan duniya wayannan abu uku na jikinsa sha'awa din nan tana haihuwan 'ya'ya guda biyu shine alhirsu wal bukhulu kwaɗayi da rowa a sha'awa ne fushi tana haihuwan 'ya'ya guda biyu al'ujubu wal kiburu girman kai da kamanni sannan hawa mutuba'an ita kuma tana haifar da ‘ya'ya guda biyu, albid'at wal kufuru. Wayannan ‘ya'ya guda shida, su kuma suka haifi da ɗaya, sunan shi alhasadu. Wayannan abu guda bakwai babu wani ɗan adam wanda baya jikinsa. To shi yasa in ka duba maratibul insanu na kalbul insan, za ka ga وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي كاغا نفس الأمارة بالسوء تاكا تي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تاكا تي وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى can sai ka ji Ubangiji ya ce kuma wa shamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها يتي ونفس وما سواها fa alhamaha fujuraha wa taqwa yace kada ablaha man zakkaha daga matakai guda uku nan shi annabin Allah duk annabawa shi kuma yana tashi ne daga ƙarshe ya ayyutu annabsul mutma'inna duk annabi daga mutma'inna nafsun sai yake tashi baya shi da wa'annan ruguzan guda uku duk waliyin duniya kuma wa'annan bayan duk suna jikin shi amma annabi yana tashi a mataki na hudu ne eh irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadakuli fi ibadi wa dakuli jannati ya yi wa nafsul mutma'inna shine kujeran annabta amma duk sauran kujeran duk wani wali ne sai kai aiki kafin ka zo nan gurin kafin ka hada to idan mutum ya shiga wannan asibitin ya samu wa'annan malaman ka ce ƙarya suke yi to kai ka kawo naka mu gani a wane mutum ba ga sunan ana ta fama ba ko eh ai ba wani mutum bane ai ana ta fama to a zo a ce mana ƙarya ne a kawar da wannan magani eh fa shedan shehu to ai ai sun ce ba hadisin annabi bane eh to ai to ai malami kake magana da shi kenan dama akwai ai baka ji abin da manzo Allah ya ce ba irhamus salasa ka ji tausayi mutane uku azizul qaumi zalla wa ganiyul qaumi iftaqara wa alimun bainal juhali ka ji tausayi mutane uku mai mulki da aka saukar da shi a mulki da mai dukiya a cikin mutane kudin ya kare da malami cikin jahilai duk abin da ka faɗa sai an dubi gaje talauci ne da mishi ku kyale shi wallahi tallahi sai an nemi wani ruwa an maka wanka da shi na kwata a sake ganin ka da muni ba za a yadda da maganan ba duk abin da ka faɗa kawai ƙarya ne ta motsa ne to wannan irin wayannan abubuwan in ka auna sai ga to waye abokin maganar in ba ya tafi cikin hanyar da ake nufi a ta da shi ba ba zai yiwu ba in ka ga ga hujja ɗaya to kana magana da abokinka kenan wanda ya fara fahimtar yadda aka sa kai to shi ne kuma zai gane inda ake nufi a kai shi. Wa ma gairuhu, amma wani wannan wanda na faɗa, min mallan ya tashi bi hadi sifatar mutaqaddima bai siffantu da wayannan siffofin da aka gabatar ba, fa huwa talibun shi mai neman waraka ne. La gairu ba wani bane, kadijat kuma ana samun haka. waƙan layujar kuma ba a samu ta'alluqatin nafsi bi amrin wato ratayewar zuciyarsa da wani amari fa talabuhu da neman sa wa amma awwalu amma na farko fa limakani silikihi a makanin gaskatawar sa kanin shau a karabu ilai min talabihi to shayin shine mafi kusanci ya nema kawai fa inna inayatul haqqi bi allati wahabathu zalika al ilmi al mazkura inaya ta Ubangiji wanda ta yi masa ita ce wanda ta bashi wannan ilimi almazkura hiya lati taquduhu ila shay'il kamili shine in mutum ya zo karban dariƙa sai ka ce me ya kawo ka me yasa zaka karba dariƙa wani zaka ji labari wanda ya ce maka ya dade yana bugawa akwai wani mutumin da ya karba dariƙa da aka yi rikicin dariƙa nan garin sai ta ce ya rubuta dariƙa da izala a nan garin ne zai tafi hanyar bauchi ya jefa a ruwa ce Allah ina son Allah ka nuna mun idan dariƙa ce yardaddiya wajen Allah kowanne ya ɗaure ta da abin nan ya jefa a ruwa washe gari sai je samu ba ruwa ne mai gudu ba a hanyar bauchi nan sai laya ɗaya ta tashi shi ma ƙuri'a yi da ya duba ya ga ɗariƙa sai ya wuce bauchi ya je karɓo ɗariƙan ya dawo bai ma karɓa cikin garin ba eh saboda ya yada kuli eh to kaga irin wannan in ya gaya maka me zaka ci ya ɗi mauta ne idan Allah yana son ya ja ka wani lokacin da ka san a sa ka jin fitsari ba ka da zaman lafiya sai ka yi to shine sai ga duk hankalinka ya koma in wani ka gan shi a firgice zai zo maka to ai Allah ne wannan shi ne فإن إناية الحق به التي وهبته ذلك الابن المذكورة هو التي تقوده إلى شيء الكامل shi za ta ja shi ta kai shi wajen da za a sa shi a cikin ɗariƙa amma za ga mutum a cikin gida kuke ba yanzu ga wani muna tare da ku jiya ko shekaran jiya ne jiya ne ko aka aiko da wani kuɗi a bani dubu biyar mahaifinsa shehi ne dan maiduguri ne yana university yana chemistry doctor ne wannan karatun jawairar ma'anin shi ne yake bi yana kallo yake bi kai wannan midiya ga sharri cike da alheri yadda duk sharrin zai kai alherin ma zai kai babu ɗaya da ya fi ɗaya sai dai in ba motsa ba kankan suke tafiya ya yana bin karatun yana bin karatun sai nemi husaini shi ne yake cewa ya za a yi ya yi magana da ni su mutane da yawa suna ganin ko yin magana da ni wani tashin hankali ne ba san a arha kamar gyaɗa nake a kasuwa ba shi ne wai don Allah yana son yi magana da ni a nemi izini in ya yarda na ce amma yana neman izini sai ta ce a bashi namba aka bayi namba ya kira ni ya ce aka rabu Allah mahaifina ɗan ɗarika ne ni mutum mai duguri ne doktor ne ina zaune da iyalai na al'abiyu zare yanzu na ƙara karatu ne ce babana ya bani ɗarika amma na kyaman ɗarika har ya koma ga Allah yanzu shekarar ko bakwai kenan da rasuwa mahaifin ya ce wallahi kyaman ɗarikan nake yi can bai taɓa burge ne duk abin da yake faɗa min ba na ji to amma a karatunka kuma sai na ga na fahimci dama haka ɗarika take na ce ai baka ji komai ba ai farawa muka yi ba mu je ko'ina ba ai sai mun shige ta ne tukunna gurin da kwakwalwarka za ta kama da gurin da kwakwalwarka karatun ya tike a lokacin ba magana hankali shi zallan imani kuma kai imani naka ne za ka iya ganewa ta fara aikin za ta yi idraki ita ma za ta iya fito da mutumin da ya shiga rijiya ko da ba guga shi ne ya ce don Allah ya musu tajadidin ɗari gasa bayan wafatin mahaifinsa da shekaru yanzu magana nake yana gani saboda matukan baya class yana bin wannan karatun shi ne jiya sai aka zaka ce ga kuɗi ya kama dubu biyar na ce ne ya gaci ai ana ta min kwatance mutumin da yake zariyar nan wanda baban shi shehi ne na ce na gane na mai dubu kenan to irin wannan kaga gashi a cikin gidan ga baban ya yi ta margata amma lokacin bai yi ba amma yanzu sa'iqu sa'ada saqahu eh mai koro arzikin ya koro shi yanzu yayi idraki ya riski abin da duk abin da ake faɗa hankalinka bai taba zama a gurin ba in ba a lokacin yayi ba in ba ainihin aikin da kai ba duk abin da za a faɗa wallahi gani kake kawai hira ne sai ya ce wai kuma abin mamaki wai mutum ya shi ai tun da yana sallah shi a bashi a zancen banza zancen wafi wannan aka sa mutane dubu ɗari a zuwa tsayar da su a iya labar ɗin abin da na sani a zuwa a sanin tsare kofa daga kan tsarki mu fara ba fa na rantse da Allah wanda za su nemi su tsallaka ta katanga Allah ne ya yawa da su a ce duk wanda ba zai kai ba za mu kai shi kirikiri eh ka san gara azaba duniya ai makatu kenan eh zan ma tambaya in ka kasa bani amsa a sallan kan da kake nufi daga kan tsarki kawai da ka shiga kirikiri kuma an bani dama an bani sojoji marasa imani masu ido jajaye kowa da bulala sai ma bulala tamanin kafin a wuce da kai ai wadin za tsallaka ta katanga suna da yawa to har yanzu ba mu iya ba mu san sallah ba billahi lalli tun muna yara muke karatu har yanzu ba mu san sallah ba wallahi kawai mutum kana kwance ba ka ko kawa'idi ba za ka iya ba amma wai kai kai musulmi ne ta ina musuluncin baki ne ko aiki ne aikin bai da ka'ida ne shi yasa fadalan Allah kawai ka shiga irin wannan hanyar aka zo kar a tuhume ka kawai ka biyo ayari kai ma ruwa ya jawo ka ka kana cikin fadan annabi kai ma ya aka yi kai kai ma baka sani ba kawai shine zaman lafiya ya zamo kana godiya amma mutum ya tsaya ba ba kame kame bane ba hangen kasa bane ba jan kira'a bane ba wallahi duk ba shine sallah ba. wallahi wallahi domin shi abu ɗaya yana rusa shi riya abu ɗaya yana rusa shi san annabi kuma da ya ba rusa shi san annabi da ya ba ba rusa shi to kuma ba yadda za ka yi ka samu annabin ka so shi ka san shi in ba ta hanyar wayannan bayan Allah ba ba zai yi ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa ko wa talqi fi hadarati shaykh al-wasili sai a sada shi da halarar shaykh wasili wa tuqallibu lahu al-qalba sai a juya masa zuciyar shehin bil muhabbati da soyayya wa ta'zimi da girmawa sai qawl itilafu bainahuma wal adab shikenan sai soyayya ya shiga tsakani da ladabi fayan fayan fatahul babal wusuli sai a buɗa masa kofar samuwa dama shi muridi da shehinsa labudda sai ka ga sai ka kalle shi a shehin tukunna in ka kalle shi kana durkusawa kana gaida shi zuciyarka yana dan banza ka wuce dai dan banza ka wuce dai ka dame ni dama haushin ka nake ji a yana yin haka yawa a fili kai wai shehin ka ne amma zuciya to duk wahala kake bawa kanka wahala kake ba wa kanka canza hanya kawai domin ba inda za ka je yadda kake a dakunan nan a dakunan kake domin shaidan din bai fasa ba yana yana yana wahalar da kai eh ana son ka bashi kulliyar ka ne kamar yadda muka faɗa baya li anna li inayatal haqi domin kyauta ta Allah mata waqa'at ala amrin duk lokacin ta fada cikin lamari jazabatu jazban qawiyan za ta ja mutum ne ja mai karfi la yumkinu tawqifa ba wanda ya isa tsaye da shi eh wannan jiya na fada zan sake fada yau shi ibrahim radiyallahu ta'ala ku gani dai ina maimaita wannan ne saboda a yawaita ji shi ibrahim da ya zo ta'aziyar shi ma tijani yace kun ga abdullahi bayero ma'ana abin da yasa yake jinjina aikin abdullahi bayero saboda mai mulki ne shi mulki yana sa mutum girman kai ne har kuma Allah ya yarda da girman kan mai mulkin yana cewa yana jin haushin mutumin da ba komai ba kai ba malami ba kai ba mai kuɗi ba kai ba mai mulki ba a ganka kana girman kai amma in kana yi Allah ya ce eh dama akwai siffan a jikinka dan kai yayi daidai dan kana da shi to yana cikin wannan halin Allah ya masa itlai ya gane Shehu Ibrahim sai Shehu Ibrahim yake cewa kun ga Abdullahi Bayero ya rasu bai ƙari ɗariƙan Tijjaniya da komai ba ɗariƙa ce ta ƙarar da shi ya ce kun ga man Tijjani shi man Tijjani zangon bare bare ya koma ga Allah bai ƙari Tijjaniya da komai ba Tijjaniya ce ta ƙarar da shi ya ce kun ga Abdul Fakiri Ibrahimu shi ma zai mutu kuma bai ƙari zai ƙari Tijjaniya da komai ba Tijjaniya ce take ƙarar da shi saboda haka in ka duba menene tijjaniya sai ka ganta tsarikatin shukuri ne ashe wannan shukurun shine yake karar da kai gaba ba kai kake karar da shukurun ba kai domin kullum ya kamata mutum ya gane me Allah ya maka me Allah ya maka me Allah ya maka ka gane in mutum ya gane da wannan zai fahimci abin da ake nufi walau kana ma kana ko da ya kasance abin da ya kasance fata zai ji ba alal muridi saliki to abin da ya wajaba ga muridi a saliki fi talabi cikin nema ma'al kamalin ilimi ya zama yana da sanin wannan ilimin almutaqaddim wanda ya wuce wa shiddatul ihtimam bi amr al matlubi kuma sai ya tsaya shehin da ka je wajensa ya sani shi yasa ka ce wa talib murabbiyan khabiran ka nemi wanda ya sani yawa wa mayatul kalbi an cewa matsalobi wa mayatul kalbi da makantar zuciya an cewa matsalobi daga wani abun neman sa fala yashtajilu bi shay'in kare shagala da wani abu siwa ma yuridu sai abin da yake nufi haza huwa sirqul mufid wannan shine gaskiya mai bada fa'ida wa huwa alladhi yakhrijuhu shine zai fitar da mutum min al-maqati allahi daga halaka wanda ya riske shi fallaji ya jibu ala muridin abin da ya wajaba akan muridi qabla liqa'i shay kafin ya gama da shayin sa an yi lazima zikira yawaita zikiri wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama yalzimci wa salatu annabi muhammadu saboda shi li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullahi kowane abu yana da magogi yanda kake brushing to zikirin Allah shi yake gyara zuciya in mutum yana zikirin Allah kullum kuma zikirin nan hawa ne akwai zikiri a hankali akwai zikiri a fili zikiri a fili yana dandakan zuciya ne ya yi mata ligid ta koma ta Allah saboda zuciya Allah ya siffanta ta kamar dutse ne tana da ƙarfi to me yake jijjiga ta ta yi laushi zikirin Allah ne ala da zikirin lahi ta dama innal qulubu hmm? fala yastajilu bi shay'in فالذي يجب على المريد قبل اللقاء أن يلازم الذكر والصلاة على النبي بشدة حضور القلب كاغني إن زي كما يزمونا دحلر حضور القلب في تأمل المعاني يدنغ لورا معاني حسب الطاقة gwargwadon yadda zai yi ma itikadi da itikadin sa annahu jalisun bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallama kamar yana gaban annabi Muhammad yana salati kana salati amma kana ganin annabi Muhammad ne a gaban ka ka annaka tarahu kenan ma dawamun tare da dawaman itirali an kullu ma yaqdiru alaihi min hawa'in nafsi duk abin da zaka iya na daga kawar da zuciyarka wajen abin da take so ka kawar da shi wa gara da hada nufinta wa sayati kulli ma yuhabbibuhu ka ka aikata duk abin da zai sa ka son Allah ila Allah zuwa ga Allah dinna wa fil khairati duk wani aikin alkhairi ya za a yi ka kai ka yi kaza nafilar da tasbihi tana kankare zunubi nafilar dare yana kankare tasbihi eh zunubi istighfar yana kaza wannan yana kaza to sai ka lizumci wa'annan din a dinga kankare maka zunubin da wa'annan sune nawafilul khairi waya ma'rufatun wa'annan sanannu ne fil awqat a cikin lokacin ya ka waqatul duha kamar yanzu wa qabla dhuhri da kafin azhar wa ba'dahu da bayan azhar wa qabla al-asr kafin al-asr wa ba'da al-maghribi da bayan maghriba wa ba'da al-isha da bayan isha wa ba'da an-nuhud min an-nawmi bayan ka tashi cikin baccin dare wa fi akhir al-layli karshen dare wa yuqallil min dalika ya karanta baccin wa yaj'alu itimamuhu bizikr ya sanya lokacin sa yana ambaton Allah wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama yin salatu manzo Allah ya zama aksar min an-nawafil ya ci nafila yawa fa inna zikira domin zikirin Allah wa salatu ala nabi da yin salatu wa manzala miftahu abwabul khair su ne mabudin kofofin alkhairi yawan zikiri da salati wa annabi Muhammadu an samu point ko to amma al uzlatu fi waqti zikiri kuma kana so ka kauce ka dinga samun wani guri kana zama wajen ibadan ka ne wannan eh wannan kar ya zamo wajen inda hali kana da hali ka ware wani daki wanda aka dinga shiga wannan zikiri ne da aka dinga yi in ka shiga dakin zikiri ne kawai inda hali in aka yi haka yana da kyau in kuma babu to ka kaura cewa gadon matarka ya zamo kana da wajen zama wanda wannan guri kau duk lokacin da ka zauna a gurin Allah ne eh da ka kira Allah ne kai salati wa annabi kai ka yi zikiri ka yi salati wa annabi ko yaya a samu irin wannan miftahul hayrati mabudi ne na alhairai saboda haka in mutum bai samu wannan ba to bai samu komai ba wata kalilin ligazai karanta cin abinci na gaya muku ranar saboda rashin cin abincin damu haƙuri da abin da damu yake ci idan ya tashi fada zaki ma tsoronsa yake ji damu ba don wani abu ba ne saboda rashin cin abinci da yawa ne sai ruhinsa ya kumbure ya cika dajin shi zakin in ya ganshi sai ya gani gashi dan dan kankani ne to in ya tashi ganin sa ba da wannan idon yake ganin sa ba yana ganin sa zai halakar da shi zaki ba iya tankaran dabo in yana fada ba wani abu bane saboda rashin cin abinci shi yana sa ruhi ne ya ƙara girma zikiri ne eh zikiri ne yana ƙara amma yawan cin abinci hayam hayam hayam to yana manne kamar dai a ce dabba ne wanda kai mata ciwo na kitse ba za ta aihu ba sai dai kai maka kitse gashi nan dai Allah ya kiyaye komi akwai aikin sa wal ma'u da shan ruwa shi ma ka rage eh maciji na gaya muku himma na maciji saboda rashin bacci ne shi yasa idansa kullum ka gan shi ga kaman wuta saboda haka idan dan sama yayi motsi zai kai masa sara wannan himman kenan kaga da yadda ake jin tausayin da to amma motsi dan in yayi sai ya kai masa sara saboda himma saboda rashin bacci ne shi yasa sufaye suka ɗauki rashin bacci da rashin cin abinci da yawa an gane wasu imalu shai min siyali da aikata wani abu na azumi wasumtu karka yawaita magana ila gairi zalika wani wannan mimma wa musaddarun wannan a rubuce ke inda ahlul tariq duk wanda yake da jiya hanyar tariqa ya san wannan maganganun da nake faɗa eh wal hadar al hadara ka kiyaye ka kiyaye min kasarta tahlili fil azkar kar kana ka zo kana kana zikiri kana kana karanta wasu abubuwa a lokaci daya eh ba ba za ka iya ganewa wani haske ne ya shiga jikinka ba musamman wanda yake tarbiya ba za ka zo kana tarbiya kana wannan kana wannan ba a ba haka ke ɗaya za ka tsaya sai ka shigar da shi tukunna ba ka da ƙofa balle duk su zo su shiga an suka zo duk suka dakushe duk kowane koma zai yi ƙofa ake nema a buɗa abin ya shiga jikinka ya fistiwa ya tukunna ka ƙaro wasu haka ake yi ba ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba a to ma mutum ya gwada mana in ba da lafiya magunguna yake harawa in aka ce baka da lafiya ai department ake kai ka asibiti department din da kai ka sai sun baka irin nasu tukuna kai ka wani gurin kuma ba waje ɗaya ne za a haɗa maka gabaki ɗaya magungunan ba ko an ce mutum ba da lafiya tun da jute asibiti ne sai a je duk department din asibitin a haɗu a baka sunanka ka mutu ka mutu wa kasartu tashiri da yawan rassantuwa na fikira na tunani bayan al'aqawil mutasawifa eh maganganun sufaye fa innahu mattaba zalika ahadan fa'abla ba wanda ya bi ce wannan yayi kaza wannan kaza wannan ba kowanne yana daukan abu ɗaya ne sai ya jire ba ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan kaga a nan ne shi ne shi baka kar ka je menene a ziyarar wani shehi madadi saboda ɗaukan wannan ba za ka kai ba ba wanda fa ina umarta ba a zalika adin fa abu lahat ba wanda ya bi wannan hanyar ya tsira babu to kuma ana son mutum ya tsira ne walakin sai dai ya ji allin nafsihi zakiran wahidan ya tamu bihi zai sanya wa kansa zikiri guda ɗaya wanda zai damu da shi wa jahatu bai fuskanta ya tamu biha ya samu mafuskanta zai fuskanta wasiran sabitan mafuskantan ya kai tabbatacce ne ya ulu alaihi min turuq wanda shine zai awwala lamarinsa a cikin dariku haza sulukahu wannan shine mashigansa wa tarbiyatahu shine matarbiyar dinsa qabla liqa'i shay'i kafin ya gamu da shay'in kar ka je ka taba nan ka taba nan ka taba nan zaka zama munafiki ba ka ke ba eh ta ta bari mu karasa wannan su mai tsafi talabin shay'i da da mu iya tashi ma Allah taimake mu Allah taimake mu wannan muna kan muridi ne tukunna sai an warware ga baki ɗaya ka ji cikakkun amsoshin kuma sun fito maka Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka Allah ya ƙara mana san manzo Allah Allah ya sutura mu sutura da'ima bi zahir rasulullah Allah ka ɗauke wannan bala'o'in da ke faruwa a ƙasar albarkar shawar tijani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار العظيم صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب الفاتحة